Bismillahirrahmanirrahim karatun aqidatul wasiqiyya littafin aqida wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya rubuta jiya mun ka fara ko to ina fata an daddaka kuma an fahimci karatun jiya to yace fala udul li ahli sunna wal jamaa babu karkata udul karkata ahli sunna wal jamaa ja'alana Allahu minhum to ahlus sunna wal jama'a ba su karkata amma ja abihil mursaluna daga duk abinda manzanni sun ka zo da shi yana daga cikin aqida ahlus sunna wal jama'a biya abinda manzanni sun ka zo da shi ga aqida da ibada da mu'amala da ɗabi'a da akhlaq duka biye suke da manzanni amma manzanni su taho su ce Allah yana sama kai kuma ka ce Allah bai sama kaga ka karkace mu abin sun ka zo da shi Allah yana da hannu ka ce a ba a cewa Allah na da hannu Allah na da kafa Allah na da fuska Allah na zowa Allah na saukowa wagga sama ta, duniya ka ce a ba a cewa Allah an yi mai mahalli amma kuma sai ka ce abinda aka nufi da innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una la yadullahi fawqa aydihim wa Allah na halarci sanda an kai mubayyi'a kenan in yana halarci ashe kenan ya zo hudaybiya karkashin itaciyar nan yana nan wurin nan karkashin icin nan na magariya kaya mai mahalli ko baka yi mai ba to sannan in ka ce wanda ya ce Allah na sama yawa Allah mahalli mahalli nawa yayi mai mahalli guda kai da kace yana ko ina mahalli nawa kai mai kaga duk barkata ce me kai su ga barkata karkacewa daga karantar wanda manzanni sun ka tawo da sun tsaya ga karantar wanda manzanni manzon Allah ya da da ba su hada mu ga rigima ba matsayinka na musulmi an ce ga hadisi kuma mallaman da duniya ta washe da suna da ilimin hadisi sun tabbatar da hadisin nan ya tabbata mi annaka in baka bi ba ka tsaya wani tawili to manzon Allah zaka gyara kai da abba haushe to kare manzon Allah ko bancin manzanci shi da ɗayan balarabe na uwa da uba to shi za a gyara min larabci kuma in ya ce arrahmanu alal arshi istawa sai ka ce a ba da istawa kuma duk balarabe ya san istawa bi ma'ana irtafa'a shi a ma'ana istawa ka ce istawla istawlawa to mu tafi to kun jiya don haka duk abin da ya tabbata ga manzanni to in dai kai ahli sunna ne wal jama'a to ka tsaya ga abin da manzanni kakka yadda ka karkace abin da sun ka zo da shi fa innahu shi abinda manzanni sun ka zo da shi as-siratul mustaqim shine tafarki madaidaici wanda kullum muka addu'a Allahumma hadina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim manal ladina an'ama Allahu alaihim fa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin to siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad-dallin siratul ladina an'ama Allahu alaihi tafarkin waɗannan da Allah ya wa ni'ima yayi ni'ima gare su minan nabiyina na annabawa wasiddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da sauran managarta mutanen kirki to Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin su yawan tambaya guda waɗanda ke cewa Allah baya sama ba a cewa Allah na sama sai dai a ce Allah na ko ina in kace Allah na sama al'abinga shi yanzu mi a asalin addini ba ƙur'ani ba daga ƙur'ani kuma sai hadisan manzon Allah ko sallallahu alaihi wa amsu ƙur'anin ga annabi sahabbai wa amsu hadisan daga annabi su duk duniya an yi ittifaqin sun hi kowa ilimi sun hi kowa fahimtar nasoshin ƙur'ani da hadisi to yanzu abinda muka so sahabi guda ba mu son biyu ƙara guda wanda adda ra'ayi irin naka cewa Allah baya sama guda sahabi gashi sahabin annabi magana wadda ta tabbata da gare shi ba yayi yayi ba wadda ta tabbata da gare shi sahabi yana shi yana sahabi wani yana da ra'ayin Allah na ko ina wallahi baka iya kawo shi to shi dai bai ishe ka don Allah wannan bai taddama da hankali kai ra'ayin da babu wani sahabin duniya da adda wannan ra'ayi tabi'i ko guda babu tabi'in da adda ra'ayin Allah na ko ina da sahabbai da tabi'ai duk gaba ɗaya ra'ayinsu shine Allah na sama to imamu zahabi rahimahullahu sai ya yi littafi game da istiwa'i ya kawo daluluwa albani ya zo ya yi gyare-gyare ya cire hadisai da ifai da sauran maganganun magabatan da imamu zahabi ya kawo waɗanda ba su inganta ba waɗanda na tabbata sai da ya tabbatar da hujja guda ɗari game da cewa Allah na sama tsakanin ayoyin ƙur'ani da hadisai ingantattu da maganganun salaf waɗanda na tabbata da gare su banda waɗanda ba su tabbata ba sai da ya kawo hujja guda ɗari da cewa Allah na sama kuma duk waɗanda ba su gamsa ce ka batun da kai na ka dahumi kuma wai tattalin suka yi su duk wanda ya ce Allah na sama su ce mai kahiri na wai su hujja ta yi musu ya wai su an musulmi wanda duk ya ce haka na shi akai ya ce wanga bata wannan karkata Allah ya tsare mu daga bata to kun ji don haka aqida ta ahli sunna wal jamaa shine ba a karkacewa daga duk abin da manzanni sun ka zo da shi abin nan da manzannin Allah sun ka zo da shi to shine siratul mustaqim wanda muke addu'a kullum Allah ya tabbatar da mu aka Allah ka tabbatar da mu aka yana wa qad dakhala fi hadhihi al jumla ya shigo cikin wannan jumla wace jumla abinda manzanni sun ka zo da shi ba ya ce ahli sunna wal jamaa ba su karkacewa daga abinda manzanni sun ka zo da shi ba madallato yana cikin jumla abinda manzanni sun ka zo da shi ma wasafa Allah bi nafsu abinda Allah ya siffanta kansa da shi fi suratul ikhlas cikin suratul ikhlas Allah ci ta'dilu thuluthul qur'an wanda annabi ya washe da cewa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul qur'an tana daidai da ɗaya bisa uku na qur'ani malamai sun ƙara ma junan sani me ma'anar qul huwallahu tana daidai da ɗaya bisa uku sun ka ce ma'ana wanda ya karanta dama alkur'ani ya zo da abu uku ya zo da tauhidi ya zo da ibada sannan ya zo da mu'amala to kaga qul huwallahu tana karantar da tauhidi don haka ta karantar da sulusi na abinda qur'ani ya zo da shi wasu kuma sun ka ce a'a abinda ake nuhi da ta'dil sulusul qur'ani in ka karanta qur'ani Allah in ka karanta qul huwallahu Allah zai baka lada kamar ka karanta ɗaya bisa uku na qur'ani ina fatar kun fahimta to yana daga cikin jumlar abinda manzanni sun ka zo da shi siffanta Allah wasafallahu bihi ma wasafa bihi ma wasafallahu bihi nazar abinda Allah ya siffanta kansa da shi fi suratul ikhlas allati ta'dil sulusul qur'an haythu yaqulu inda yake cewa qul kace huwallahu ahad shine Allah makadaici ashe kenan wannan yana daga cikin abinda manzanni sun ka zo da shi to yana daga cikin abin da an wajibi gare mu mu ahli sunna wal jama'a mu kudurta Allah nawa ne guda ba biyu ba balle uku wanda yace biyu ba mu tare da shi wanda yace uku ba mu tare da shi dole na mu kudurta mun kudurta haka ko muna da shakku alhamdulillah mun yadda da haka nan ko Allahu samad Allah shine abin nufi da bukata bukata da wadda ya yadda da ita da wadda bai yadda da ita ba da wadda yake so da wadda baya so duk ba inda za ka kai bukatar na illa inda yake Allah ya yadda wani ya dauki kayan wani amma barawo in ya hitami zai cewa Allah ya bani sa'a Allah Allah ya yadda da abin da zai yi ha to amma kun babu inda zai kai bukatar nan sai inda yake yanzu abin da ka san bani so kana taso min da shi kuma kace in taimaka maka samai ha na kamar yanzu ka zo inda komanda na NDLEA ka ce don Allah takarda ya kaso da daga haka sai suwa takarda ya kaso kaka son ya baka pass in ka dauko buhuwan daga da kotonu duk inda ka to ka gwadi sai mutane ne su bari ka wuce yana baka amma shi Allah ka gani shi barawon abinda zai yi Allah bai yarda da shi amma kuma babu inda zai kai bukatarsa inda yake in mutum zai na mami Allah ka sa ba a ruhe ba Allah ka sa ba a tashi ba mami Allah yadda da abin da zai yowa to in za kana gidan mata Allah ka sa yin iskan mata haka dai to shi ya as-samadu wanda ake nufi da bukata wannan ita ce aqidar mu kuma ba mu kenan wannan na karantar da mu bukata ko wace iri ya kamata mu tasamma Allah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بالذي قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بالذي قد كتبه الله عليك shikenan in ka san wannan to me zai taddama da hankali kuma abin zai taddama da to kuma mun sani amma matsala sai mu yi fakin gehe mu mance sai mu tayi sai ai ta wahala in mutum ya ce baya son ka to me zai tare ma yana iya hawa ƙohon nan ta lawal mahfuzu inda arzikin ka saukuwa ya daɗe to matukan bai iya daɗe kofar nan to rashin so ne to mi zai cutar da kai da shi sannan in duk duniya sun kace suna son ka suna iya ta yi alaulama su ƙara ma ko da son ti bisa ga abin da Allah to wani tasiri an ga son su don hakan ga ba son masoyi ya kamata ka damu da shi ko ƙiyayen maki ba damu da wanda so ne da ƙi ne ka yi ma tasiri shi ne Allah in yana son ka zai taimaka ma in ya ƙi ka kuma ka shiga uku to shi ya kamata ka damu da so ne ka bi so ne ka nisanci fushi ne ba waɗannan da komi ba su iya ma ba mutum ya ce yana son ka amma yau in ya samu fa'ida ta miliyan goma bai iya kama naira goma to ina soyayya take soyayya baki ta ƙarya ta ƙarya amma shi Allah yana son ka ya baka kariya ya taimaka ma ya komi haka so ya ma sannan in bai son ka kuma duk inda ka bi za ka samu matsala to shi ya kamata mu kula mu yi kokarin mu samu soyayya tai sannan mu nisanci duk abin da zai hada mu da shi kuma ina fatar kun fahimta to shine Allahu Samad Allah shine wanda ake nufi da bukata lam yalid to shi Allah nan wanda a shi dai kuma wanda duk bukata da ta kware da mugunya shi aka tasamma bai haihu ba wallan yulakun ba a haihe shi ba kaga inda ya haihu sai mutum inda ɗa ne ko jika ne mai kamun kafa to bai haihu ba bai da ɗa bai da jika sannan ba a haihu ba kuma inda an haihu mutum inda uba ne ko kanin uba ne mai kamun kafa to shi ɗai yake haka nan babu wanda za ka liƙawa gare shi wanda dukkan ga ya samu kusanci gare yana da wata daraja to matsayin bawa na yana ina fatar kun fahimta biya yayi shi ma ya samu darajar nan don haka kai ma in kana son ka samu iwa da yayi to shine ma'anar lam yalid bai haihu ba wa lam yulad kun ba haihu ashe duk wanda ya ce ga dan Allah to kaga mu ba mu tare da shi aqidar mu Allah baya da da kuma baya da mahaifi to to masu cewa shehu uban Allah fa baba uban Allah in yasi waƙan nan da Mustapha Rijau ya yi, wai ya ji wasu sun ce, wai wasu sun ce mai ƙarya ne, Allah shi dai bai da uba ne, to bai da uba to shi shege ne yana da baba ne in yasi. Yanzu Allah ko bai Yahudi ya faɗi wa bai kamata gaba ne ya faɗi ba, balle musulmi, Mustapha, musulmi, kuma garin musulmi Rijau cikin jihar Niger, garin musulmi. amma ka yi itikadin ga uban Allah kuma shi wanga da zaka ce mu uban Allah an san sadda uwa ce ta haifai an san uwa ce an san uba ne an san kaka ne an san kakatai amma kuma yanzu ya kai ga shi a uban Allah shi ya haifi Allah to kaga da waɗanga da kirista wahi ga da kirista don kirista su cewa sun kai ɗan Allah su ku waɗanga uba sun kace kaga hau kansu ta haita kiristoci Allah ka shaidar da kuma cikin musulunci aka wagga tambada mai an rana wanga musulunci nasu ai rana ba to shine lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan kufuwan tamka wa lam yakul lahu bai kasance gare shi ba ahadun da kowa Allah bai yi tamka da kowa kaga duka amma ka an yi mutumin ga ya kama da Allah ko ga halittun ko ga siffa halitta tai ko ga ɗabi'u nai ko ga ayyuka nai ko ga me ba wanda za ka misaltawa da shi laisa ka mithlihi shay'un to wannan ita ce aqida wanda manzannin Allah sun ka tawo da ita wanda ake neman kowane ahlus sunna ya kudurta cikin zuciya tai alhamdulillah duk abinda wannan sura ta abin ga mun yadda da shi ba mu da tangarda ga ko guda wa ma wasafa bihi nafsahu da kuma abinda Allah ya siffanta kansa da shi fi a azami ayatin cikin mafi girma aya fi kitabihi cikin littafi ne wacce ce mafi girma aya cikin ƙur'ani ayatul kursi ma dalla ita ce mafi girma aya mun yi cikin at-targhib wa tarhib ko haythu yaqulu yayin da yake cewa shi Allah Allahu Allah kaga Allahu alamul lizati wa baqil asma'il lisifati Allah shi ne babban suna na Allah shi ya sama mafi yawan malamai sun ka ga Allahu shi ne ismullahil a'azam sauran sunaye ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-quddusu as-salamu al-muminu al-muhaiminu al-azizu har zuwa as-saburu to duk waɗannan asma'u sifati ne sunaye ne amma ni siffa in ka lura ar-rahmanu mai rahama mai kaza kaga ba suna bane siffa ce wane ne shi mai kaza mai ɗinkin tela kaga siffa ce ina fatar kun fahimta mai kafinta mai mesin magini da waɗannan duk siffofi ne to Allahu shine suna sauran sunaye duka da aka jingina ma Allah duk siffofi ne na Allah ina fatar kun fahimta to sai yace Allahu Allah la ilaha wanda babu wani abin bautawa da gaskiya illa huwa sai shi mun yadda da haka ko muna da ja alhamdulillah haka muke alhayyu wanda yake shi Allah nan rayayye ne yan cikin ku na akwai wanda bai da rayuwa duk rayayyu kuke ko to madalla ka kun yi tarayya da Allah kenan ga wannan sifa rayuwa to wanda yace duk abin da na halitta ba a jingina ma Allah shi don ka abin ga to yanzu dole dai ka ce rayayyu muke to kuma Allah ya kira kansa rayayye yanzu kore wannan ga Allah ce ba rayayye bane don kakka misalta shi da halittu nai yana yiwa a kore wannan sifa ta rayuwa ga Allah bayyuwa to ina mafita kaga sai mu ce ai ga suna ɗai rayuwa Allah da ta bayansa sun ka haɗu ga suna ɗai amma rayukan da rayuwar ubangiji da ta halittun they are entirely different wagga rayuwar bayi waccan rayuwar ubangiji yadda ka san ubangiji daban yake da bayi to haka rayuwa ce daban take da ta bayi rayuwar bayi tana da farko tana da ƙarshe tana da musubbin da ke samun ta sadda take raye yau ka faɗi da mota gobe ka yi tuntuɓe jibi ka yi gobara gata ɓarawo ya yanke ma aljihu haka dai to shi rayuwar Allah ba ta da farko ba ta da ƙarshe ba wata musiba da ka samunta ashe rayukan ɗai ne madalla they are entirely different don haka suna ɗaya na haɗa su kamar yanzu Allah ya ce kabirul muta'al Allah mai girma ne kuma maɗaukaki ya ce wa huwal aliyul azim maɗaukaki ne to yanzu ga kabirul lambara sai ka ce to kenan da kabiru lambar da Allah sun zan ɗai tun da Allah alkabiru shi ma kabiru lambar kabiru ai sunan ɗai ya zo ɗai amma girman Allah daban yake da na kabiru lambara ya ce wa huwal aliyul azim ƙarshen ayatul kursi maɗaukaki ne to yanzu Allah ya kira kai ne aliyu kuma ga aliyu abu albani shi kenan yanzu sun zan equal ɗaukaka ta Allah daban take ta abu albani don kaga abu albani da ya bar gida nai bai iya tawa sai da ya hau mashin yana iya buga mashin ɗin ne ya ƙi tashi to shi Allah in yana so ya ce wani sai ya hau mashin sai ya sa mashin ɗaya hetur in babu hetur ɗan abu alba aliyu abu albani ya yaba mashin bugu ɗari yana tashi bai ta ko ka cire fulogo ma eh wali ta kago to kaga ga suna ɗaya sun ka haɗu amma daban suke shi ya wai don gudun kada a misalta Allah da halittunsa ba shi ka sa a kore waɗannan siffofi da Allah ya tabbatar maka ne ba. To, ta gani. To sai ya ce alhayu shi Allah rayayye ne, alƙayyumu kuma mai tsayuwa ne da sha'anin bayi, duk halittun da har gani duniya wa a tsaye kula da su. Yanzu ga gwamna an zaɓa ya kula da mutanen Sokoto. Yanzu in ka bincika bai ko Sokoto yana Abuja. a ce abuja ya kwana to jiya da daddarshin barayin da sun ka shigowa zai hana musu gwamna na iya hana musu yin sata to me to ina kullun da an ka bashi yayi kuma ya kuma abuja can ya kwanci ne eh to kaga sabanin Allah shi Allah ba wani motsi da haka ya faci cikin ilimi ne ba wani abu da ke faruwa duniya faci cikin ilimi ne to shi ya alqayyum wanda a tsaye ga kula da bayi ne gwamna an ce ka zo ka kula da mutane da dukiyoyinsu da rayukansu da mi gaban da suna su gar suna kashin mutane yana abuja kwance sai an kare ya zizo mota ya taho muna yi muku jaje muna yi muku mai amfanin jajin balle shi wancan ba ka mori kasarin kalwa to Allah ya shirya da mu la ta hudu sinatun sinatun an gaje gyangyaɗi wanga da kakkan makabirun lambar da abu albani don kusan sunayen suna ɗaya na haɗu amma daban-daban suke yanzu in kabbin ji kabiru yana ce yana an gaje yana yake to kila ya falka la ta'khudhuhu sinatun an gaje gengedi ba ta kama shi wala naumun balle bacci shi da uwa uba duk wanda ya bacci ko kai ne bai iya karewa kunama sai to ta cizai don da kai bacci ba ka, out of your senses numfashi ɗaya an kaban ma amma daidai da rayuwa an zagi in kai bacci tarmani ya zo ya ciza kunama ta ciza sai ta ciza ka ji zahi sannan ka zabura to to yanzu wanda ka bacci shi ina shi ina kula da wani to shi Allah baya bacci ina fatar kun fahimta lahu ma fi samawati wa ma fi duk abinda a cikin sammai da abinda a cikin kasai duka nashi ne mulkan wa khalqan wa abidan mallaka sane mulkin sane halittar sane bayan sane sai wanda ya juya su man zallabi ya shawo inda wane ne zai yi ceto a wuri na illa bi izini sai da izininsa ba wanda ya isa ya yi ceto wurin Allah sai da izinin Allah kaga ashe ba kore ceton an kai gaba ɗayan ka ce ba za a yi amma ba wanda zai yi sai la yamlikuna shafa'ata illa man adhina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla su mutane gaba ɗayan su ba su mallaki ceto ba wanda ya duk wanda ya ce zan sa ku aljihu zan sa ƙarya ta ya kai la yamlikuna shafa'ata mutane basu mallaki ceto ba illa man adhin lahu rahman sai wanda Allah mai rahama yawa izini Allah zai kiran ka bello in ce na'am zo ka ceci da wani da wani kun ba kai zaka iya nau'in zaka ceto ba Allah zai faɗa ma waɗanda zaka ceto don haka ashe kenan kaddara ma shi wanin za a bashi ceto shin gare shi ya kama in kana son ya cece ka shi ya kamata ka nemi ceton gare ko wanda zai bashi ceto wanda zai bashi ceto ga Allah ya kamata a nemi ceto gare ba ga mutum ba illa man adhana lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla kuma Allah ya yadda mai da magana ya yadda da la ilaha illallah tai ma'ana Allah ba zai ba kowa izini ya ceto ba sai wanda ya tabbata musulmi ne ba za ba kafiri ceto ba hakan kuma ba za a ceci kafiri ba duk wanda za a ba ceto musulmi ne kuma wanda zai ceto musulmi ne don haka yi kokari ka zama musulmi ina fatar kun fahimta to ya alau ma bai na aidiyan Allah ya san abin da an gaba ga mutane wa ma khalfahum da abin da abbayansu da abin da mun ka aikata da wanda za mu aikata duk Allah ya sani don haka miza kai ya ba Allah mamaki an rubuta duk ayyukan ka kahin ka taho duniya tun kana cikin cikin uwarka wata hudu an ka rubuta abin za kai don haka wani ta'addanci za kai Allah ya mamaki mu mutane da bamu sani ba muna dibin ka na kwarai ashe mutumin banza haki mu ka mamaki yanzu wani ka haka eh wala yuhiduna bi shay'in su mutane ba su iya kewayewa da komi min ilmihi na iliminsa me ma'ana ba su iya kewayewa ba abinda suka sani na ilimin Allah illa bima sha'a sai abinda ya so sai abinda ya so ya sanar da su duk abinda Allah bai so sai ga babban mallami karamin matsala ta ta shige mai duhu bai san da ita ba amma Allah ya sanar da karamin almajiri na ita wa fawqa kulli dhi ilmin alim ka gani ba wanda ya gewaye ilimi duka illa Allah tabaraka wa ta'ala cikin sahabbai wane ne mafi ilimi Abdullahi dan Abbas su da kan suke kira na Hibrul umma malamin al'umma addu'an manzon Allah Allahumma Allahumma allimhu tawil wa faqihu fid din Allah ka sanar sai fassara Qur'ani kuma ka bashi fahimta addini amma matsala nawa dan Abbas shi ma sai ya ta tambaye wani sahabi dan uwa ne ka gani wasu a kursiyu samawati wal ard Allah yana da kujera ta mulki to kujeran nan ta yalwaci sammai da kasai me amma ana kujera ce ta yalwaci duk girman sammai da kasai to kujeran nan ta fi su girma yan an ka gaggame sammai bakwai da kasai bakwai an ka aza su bisa kujera Allah kamar ka cire zobe ka jiha cikin dajin rugu a hilin da zai occupying shi a hilin da sammai da kasai za su occupying an ka aza su bisa ga kujera ita kujera kuma ta kai kujera ko bata kai ba ita ko da za a ɗaya kujerar nan a aza bisa ga al'arshi gadon mulki na ubangiji shi ko haka kamar ka cire zobe ka jiha cikin daji hilin da ya occupayan na dajin nan shi ai hilin da kujerar za ta occupy don haka faɗi wai girma Allah babu wanda ya girma Allah wala ya udu wa hibzuhuma to duk samman ga da ƙasan ga da kujerar da al'arshi da duk abin da a cikin su hibzuhuma tsaron su wala ya udu bai wahal da Allah yanzu gidanka ɗai nan ƙwayar gidanka a ce kakka yadda wani ya aikata wani abu sai tare da saninka an wahalshe ko ba a wahalshe ka ba an wahalshe ka to shi Allah duk abin da a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da a cikin su tsaron su baya wahal da shi babu abin da ke faruwa ba tare da sanin sa ba wa huwal aliyul azim shi Allah shine madaukaki daukaka ba irin ta aliyu abu albani ba azim mai girma girma ba irin na duk wani mai girma a ce mai girma gwamna mai girma sanata mai girma shugaban ƙasa to duk wannan girman su ƙaramin girma ne girma na ga Allah domin gwamna yanzu duk in ya gama kwaramniyar nan a ta yi ina bu a yau kamfen a dawo ‘yan an ka dawo da an dawo mi zai haruru gare shi to ina abinci an ƙari abinci da kaga mutum yana kwasan loma akwai rauni rauni kasacin tuwo sannan in ya ci tuwon nan an ka yi awoyin rube kuma sai mi sai zuwa toilet to ina girma yake ga mai tutu da an daɗe ma mahitar tutun nan da hitsari baka da zama baka da tsayi ko nawa kana iya basuwa a bari ya hito to mai tutu ina girma yake ga mai tutu girma na ga wanda bai cin abinci baya tutu baya kwana baya an gaje to shi adda girma wa huwa al-aliyul azim to kaga duk siffofin Allah da a cikin wannan ayar alhamdulillah bamu da ja ga ko guda duk haka muke ma dalla kaga ahlus sunna aqida ahlus sunna kenan wal jamaa ko wa ƙauluhu subhanahu da kuma faɗar Allah tsarki ya tabbatar mishi ya ce huwal awwalu Allah shi ne na farko yana nan kafin komi ba abin da ya gabaci Allah wal akhir shi ne na ƙarshe kowa sai ya mutu a bashi nan baya da farko baya da ƙarshe saɓanin mu an san sadda an kahe ka kuma insha Allah kul ba daɗe kul ba daɗe kuma za a gina kabari a saka wa zahiru Allah shi ne mabayyani walbacin kuma shine boyayye da abinda an bayyane da abinda an boye duka ma'ana nashi ne wa huwa bi kulli shay'in alimun kuma Allah masani ne game da komi ya san komi ba abinda ya boye gare shi yaunin cikin gwamnati house in ka tambaye gwamnati wasu abubuwa duk bai san da su ba ba gwamnati house ma da abubuwa gida ne ma inda mata guda da ɗaya da ɗaya hudu bai san da wasu abubuwa ba ka san iyaka abinda mata ta kai bai sani ba ko ɗa ne ko direba ne ko wani abu duk bai sani ba to amma shi Allah wa huwa bi kulli shay'in alimun masani ne game da don haka yanzu Allah ya kira kai ne alimun muna da masana ko ba mu da yanzu ana hada ilimin su da na Allah kaiwa albarkan mutun nan wa qawluhu subhanahu da kuma fadar Allah tsarki ya tabbatar mai yace wa tawakkal in zaka dogara kakka dogara ga mutun wazirin gondo yace yana yana yin nasiha ga wanda ya dogara ga wani aini ina da mai gida ko ina da dan uwa ko ina da aboki ko ina da wani classmate babban mutum na gare shi na dogara ya ce ya faɗi ka faɗa shi dukkan kakkari ciyo ka iske mutum ya haushi ya tuntsure kwana ka ɗan ajali ya bi shi ya ƙarƙare yau Allah mai ilar gabshin mai bi shi in wanda ka ce ya isan ma ya mutu in gaskiya ne in jiran nan ka mutu don cin kashen katufan karan nan sun batu don mai isar ka gare su kwangi ya jitu bisa kansa mitsayi shi ka tashi ka bi shi ko kai ka kama masassara ka ishe mishi wannan da kacce ya isar maka ce mishi shi taho shi ‘yan malahiya ko marmashi kaga ya ga zaren nan daɗa haka ran mishi kaka tabbata bai kai a tugi gare shi wani wuri yaka ce himma azanci kissa har yin magani wallahi duk bai sa ka samu rabon wani boka da bori aljani bai magani hutar da kanka mutum nufin babban gwani don magani kaka haka ka hane shi huta da kullun zamba don halakar wani wai kai ka samu rabonsa a shaka bane ai kanka kowa zamba kai to rashin sani ko tona ramen zamba don halakar wani shi ke shiga ta shi da ya tone shi da ka sani da baka zamba ga dan uwa ko kayi banza ne zama bai kamuwa sai in ta Allah ya nufe shi da zarguwa wannan nufate babu dun mai tasowa amma munafucin ka bai cuta shi haka kai da kanka tsaya ka daina rawar jiki bari duk gudun mai keta shi da munafiki kai tugigun sarkin ka jalla mai daukaki mai zamba duk shi kai kana da mataimaki sarkin da yace mai kira shi kirai shi kowa taba ka tsaya ka kai kara ga rai kowa matsa maka kaga ka matsu to rai bari fargaba kai ɗebi duk tsoro gare kowa kala ce ta ala ɗaya gare kaga aka wanta liki shi mace shi wazirin gwanda ke na marge Allah ya gafarta mishi tauhidi ne ya zuba cikin bakan damiya ko ba karanta ko alibawa waɗaga waƙoƙi ɗaya in ka tsaya musu so ishe ka ta Allah ya shirya da mu to shi ne Allah ya ce wa tawakkal ka dogara alal hayya akan rayayyen na allazi la yamutu wanda bai mutuwa don in kan dogara ga mai mutuwa yanzu da ya dogara ga abace kana nan kana tuwo bakon ainihi tare nake da shugaban kasa ko tare nake da matar shugaban sai dai an kawaye gari irin an ka ce ya mutu to kana ga wani hannu kaga da bakin ran na asirin ka ya tono ko ba mutuwa yayye ba a ce to mulki ne ya kare yanzu shiken tinuwa ta kare an zabi wani kuma Allah ya sa ma a zabi wanda a da adawa tai to yanzu kana ga wani hannu don haka bai kamata ka dogara ga kowane mutum ba wanda ya dogara ba wanda ya kamata ka dogara gare shi illa Allah mulki ne bai karewa tsufa bai kammai karfi ne bai karewa bai mutuwa yana nan ilal abadi kun ba abin da ya gagare shi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakunu shugaban kasa yana bisa mulki yana iya ja ƴan majalisa su ba su yadda ba dole ya jaye amma shi Allah bai da ƴan majalisa ba ba ba sai ya kai majalisa ba ina fatar kun fahimta to ka dogara akan rayayyen na wanda baya mutuwa ashe kenan daga cikin siffofin Allah Allah rayayye ne baya mutuwa to kaga koda an ce mu rayayyu muke kaga rayuwar ba irin ta Allah ba don me muna mutuwa kuma rayuwar mu tana da farko tana da ƙarshe shi ta Allah ba ta da farko ba ta da ƙarshe wa qauluhu da kuma fadar Allah wa huwal alimul hakim Allah shine mai ilimi kuma mai hikima to yanzu ya kira kai ne mai ilimi mai ilimi nawa gare mu mallan wani mallan wani mallan wani wayannan jigishiri sai mu kwatanta su da Allah ilimin su ai da baya sun kasa mai sannan ilimin su yana da iyaka akwai abubuwa zai yawa waɗanda ba su sani ba duk da zaman su malamma an yadda malamai ne amma ko ko almajiran su sun san abubuwan da ba su sani ba kaga sabanin Allah shi Allah ba abin da bai sani ba wa ƙaunuhu wa huwal hakimul khabir kuma shi Allah shi ne mai hikima kuma masani ya alamu ma ya fil ardi Allah yana sane da duk abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma ya kharju min hada abin da ke fita cikin ta mi ke shiga cikin ƙasa kamar ruwan sama in an kai ruwan sama sai su shiga cikin ƙasa in mutum ya mutu a gina ƙasa a turbuɗe shi in an kai ruwan sama a yi gina a sa tsaba duk abin da ke shiga cikin ƙasa Allah yana sane da shi ko ƙwarin ya tsaba nawa ka shuka Allah ya santa yan ka gama shukka an ka ce ƙwara nawa ka shukka sai dai ka tadda kai sama kana ya faɗi to shi Allah ya san ko ƙwara nawa an ka shukka ko wani gari kuma wa ma ya kharju min haka abin da ke fita da cikin ƙasa duk abin da ke fitowa da cikin ƙasa mace zai cikin ƙasa suka fitowa eh sai mi eh shifka da ke fitowa cikin ƙasa haki da itatuwa duk abin ba ila zalika to ya san duk abin da ke shiga cikin ƙasa da duk abin da ke fitowa cikinta wa ma yanzu mina sama'i da duk abin da ke saukowa daga sama ruwan sama bana yan an ce garin kuɗai ƙwarar ruwan sama guda nawa an kai kai ba ma ƙwara ba ruwan sau nawa ana ruwa shekarar bana ba ka iya faɗi to shi Allah ba sawa nawa ba ƙwara nawa na sauko na ruwan sama ya sani eh mala'ikun da ke saukowa daga sama ya sani alherorin da Allah ke saukowa duk arzikin da Allah ke bamu da ni'imomi duk da sama suke saukowa duk Allah ya sani wa ma yanzu limin sama da abin da ke saukowa daga sama ma ya arjufiya da abin da ke takawa ya shiga cikin sama irin mala'iku da ayyukan alkhairi ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih duk Allah ya sani wa inda hu mafatihul gaibi mabudayyan gaibi suna wuri nai la ya alama ba wanda ya san gaibi illa huwa sai shi kuma an karanta a ayat qur'ani ta fa kuma sai ka ce manzo Allah ya san gaibi don kana ka dahumi eh wa inda hu wuri ne kawai mafatihul gaibi mabudayyan gaibi suke la ya alama ba wanda ya san gaibi illa huwa sai shi wa ya alama ma fil barri wal bahri kuma Allah yana san duk abinda a bisa tudu da abinda a cikin ruwa duk halittun da abis tudu Allah ya san da su duk halittun da a cikin ruwa wasu ko ganin su baka taba yi ba duk Allah ya san da su duk halittar Allah ne yana sane da su wa ma tasqutu min waraqatin sansame baya faduwa illa ya alama hafa ce Allah na sane da shi ga hunturu nan gaba kaɗan ɗan iska ya buga sai ya ga sansame sun yo duk sun zubo ko to ko sansame babu wani sansame da ka killewa daga icce ya faɗi duk duniya face Allah ya san da shi ko iccin gidanka an ka ce ka wani sansa mai faɗi sai ya faɗi sai da masaniya ka an wahalshe ka baka iya kiyayewa to duk san duk iccin da ka sani duniya sansa mai guda bai killewa daga iccin na ya faɗi wace Allah na sani da shi wala habbatin haka wata ƙwaya fi zulmatil ar cikin dufan ƙasa wala raɗabin ƙwayan nan ɗanya ce wala ya bisan ko busasshiya illa fi kitabin bufaci tana cikin littafi nan mabayyani lahul mahfuz ƙwaya sai an ka ce halittun Allah duk wata halitta da ke mutuwa a sa ta cikin ƙasa duk Allah yana sani da su ko ko ƙwaya ƙwayoyin da kuke shikkawa da sauran waɗanda ke faɗuwa ma ba shikka su an kai ba duk ba faɗuwa suka yi ba in baɗi an kai ruwa sai kaga sun hito to duk Allah yana sani da su wa ƙauluhu da faɗar Allah da ya ce wa mata hamilu min unsa unsa mace ba a ce mace mutum ba duk inda wata mace take ta mutum ce ta dabba ce ta ƙwaro ce ta tsuntsu ce ta aljani duk inda wata mace take wa mata hamilu ba ta ɗaukar ciki wala ta dau haka ba ta haihuwar cikin nan illa bi ilimi sai da sanin Allah matar ka kai ka cikin baka san ta yi ciki ba sai ya girma baka sani ashe ciki gare ta ko in ta haɗa ma to shi Allah ya sani ba wata mace duniya ta macin mutunce ko ta dabba ko ta ƙwaro ko ta tsuntsu ko ta mi da ke ɗaukar ciki haka walata da ukun ba wata mace mai ciki kuma da ke haihuwa illa bi ilmi don haka ko an ce ma mallami ka san ilimin ka ba irin na Allah na ba don ko mata kana ɗaukar ciki baka sani ba ta haihu baka sani ba kana kwana sai an tashe ka an ce wanci ta haihu wa qawluhu haka fadar Allah lita'alamu yayi haka ne domin ku san annallaha ala kulli shay'in qadirun cewa lalle Allah mai iko ne akan kome wa annallaha kuma lalle Allah kad ahada ya kewaye ilman ga sani bi kulli shay'in game da komi duk duniya akwai wani mai iko da aka cewa innahu ala kulli shay'in qadirun yana da iko akan kome babu shi to shi Allah ala kulli shay'in qadirun sannan duk duniya akwai wani mai ilimin da aka cewa ilimi ne ya kewaye komi to shi Allah iliminsa ya kewaye komi to to mu tsaya ko da nan ko haka da ya ci gaba da kawo su inna Allah huwa ar-razzaq to bari mu ruhe da wagga inna Allah lalle Allah huwa ar-razzaq shine mai arzitawa duk duniya ba mai arzita iyakan mutun yanzu ya ma hanya gwamna yace yana son ka ko ya kire ka ya baka babban mukami inda yaka inda inda haka za ko ko ya baka babban kwangila ta biliyoyi ya ba kwangila ta biliyan ɗari. ba ka ganin ko sai su aka yi kana samun miliyan ɗaruruwa ba dibi ka ya wadata ka ba to shi kenan sai ya baka shi a arziki sai ka tahi a sai gidaje a sai mai a wanga gida ya kama da wuta waccan mota ta faɗi haka ko da aka ƙare cinuwar ga ana ƙarewa kuɗi na dusun ragayi in Allah bai ma arziki ba ba mai arzita duniya illa Allah shi yasa ya ce wabtagu inda lahir rizqa ku nemi arziki wurin Allah ba mai arzita illa Allah iyakan mutum in yana sun kai ma hanya balle ma waɗannan maƙetatan saboda ƙeta da rashin imani da a cikin zukatan ko kana tare da shi ya yi ma hanya in ya san ka samu miliyan goma to sai ya jawo ma hasarar miliyan goma sha biyar ba haka suke ba wani bakin rari aka yi mai shi ka baka akwai ya haɗa ka da kura kwan baka akwai ya haɗa ka da kura akwai yannan rabon ka ce to dole ka sakan mata akwai yannan kuma kai ta kashin gudu in ka tsaya ta canye gare ka tayo to ya baka akwai ya hada ka da kura ya yi ma kyauta ah to haka suke yau yan siyasa saboda keta da rashin imani su kai ma hanya da sun ga kayi kafa to kaka za su kare ka kuma shi yasa ka ganin mafiyar EFCC suna hakai yaran su wasu wasu hakai juna wanda ya ka ama yaron yayi kai maimako ya za a bin farin ciki duk da abin da ya samu ba karkashin ka ya samu ba a to shikenan kuma sai abu ya zan jayayya zai yi da kai don haka bari ka kai shi EFCC sai a matsayi a rage mai kari ka ce kana dariya ka gani to inna Allah huwar razzaq lalle Allah shine mai arzitawa zul quwwati ma'abuci karfi karfi wanda babu abin da ka gagara tai gwamnatin tarayya tana da kari ko ba ta da abu nawa na gagare ta ga 'yan asu nan sun gagare ta ta yi ta yi su koma sun ki komawa to yana ƙarfin gwamnati in sun samu na in sun samu buhari ba tunumbu za a tsaisuwa ba a mece su a tsaisuwa to yana ƙarfi ne da ya bari tunumbu ya ci kun ga wadda fuska ta mirɗe wadda ta fuska ta koma wani abu daban da an kai firamare kun ga fuska ta to yana ƙarfin yake to amma shi Allah saboda ƙarfi ne akwai wani abu da ka faruwa wanda bai so ba a bai yiwa duk abin da kaga ya faru to haka ya so ya faru yace inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati ma'abuci karfi almatin mai tsananin karfi karfi wanda babu abin da ka gagara tai karfin da ba a rinjaya karfin da baya kasawa yanzu ba da wata takwas zuwa tara shikenan Buhari ya koma foma komi bai yi ko gida ne yanzu sai kira kaji Allah ku kyale shi ya rikice da Allah ya kada damu mu ya buga mu wani minista yanzu ga tun ba a sauko ministocin sun wace mai waɗannan da yawa hanya sun ka samu ba ga shi na yana kuka ba ana sukan gwamnati ta zo su yi kariya sun kiya yau shugaban ƙasa sai ya kare gwamnati ta da baki ne duk waɗannan da ya ɗauka ana biyan su kuɗi don su zuzuta gwamnati yau duk kowa ya zuƙe ga gwamnati na ana suka ina waɗannan da aka biya special assistant on media special advisor on media senior special assistant on media minista kaza da an kawa hanya kowa ya san tantirin maciyaci na ko da an kai mai amma yanzu ya isa ranar biliyan kamata ya in wuta buhari zai shiga su shiga tare to yau tun ba a teku ina tun gwamnatin bata kare ba sun jaye mai kuma shi ya faɗi da baki nai kuma ka san bai san san da magana ta hito mai ba ciyon raina ya ka san magana in ta cika baka san san da haka don in ka lura wurin ma da ya faɗe ta ba wurin da ya kamata ya faɗe ta na ba imo imo IPDP ce gwamnan nasu duk da yake apc amma supreme court ta bashi ba wai da ƙuri'a ya ce ba supreme court in kuna tunuwa sun da an kai shari'a su aminu supreme court gwamnan supreme court suka ce mai ai har gobe in mu pdp ta yawa to ka zo cikin makiya ka tona maka asiri ka ce mai ai kai da kanka ka san ciwon ran yayi yawa bai san san da ya faɗe ta ba an ci amana ko ba a ci amana ba to tun yana sama kenan shi in ya sauka ba sai ya ce a kira mai wani ya ce don Allah ta kace ba gane ni ba eh ga dukkan alama haka za su yi mai sun za ka ce mai tuna ka cewa babu iri ne in ka ce a gyara wuri ka za a yi wa maca a kama zagen ka to yau ga sunan sun zuke mai to Allah ya shiryar da mu to ya ce inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin sai mu tsaya nan ko to Allah ya sa mana albarka kaga hayyo da ba mu kai ga wani abu wanda bamu da shi ba duk waɗannan abubuwan siffofin nan na Allah da sun ka zo cikin wannan ayar duk bamu da tangarɗa mun bamu da kokonto ga ko guda to kuma haka za a ci gaba insha Allah ta'ala Allah ya tsare mana aqidar mu ya tabbatar da mu akan aqida ta ahlus sunna wal jamaa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik